أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم الله تطهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني آمين وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadi ya tsira gare mu duniya da lahira alfarma sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam yau muna sha daya ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa sallam dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya daidai da biyu ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da uku muna cikin dai suratul ahzabi wadda muka kwana a cikin tajiya wanda wannan sura mun ji irin abin da take ɗauke da shi da irin abin da take kira zuwa gare shi da kuma darussan da ta kunsa watan a dunkule sannan fara wata da irin abin da ta karanta na darajoji na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda da shi ta fara fadin girma da darajar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama wanda da shi ta fara cewa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah baya kiransa da sunan shi karara gaya sai dai ya kira shi da makami da matsayi wannan da shi wannan sura ta fara ya ayyuhan nabiyyu taqillah ya ayyuhan nabiyyun nan malamai suna gani watan nuna girma da darajar manzon Allah ne sallallahu ta'ala alaihi sallam da kuma fifikon sa akan dukkan annabawa wanda su annabawan Allah na kiransu da sunayensu kamar da ya gabata a karatun jiya farkon wannan dama shi alkur'ani babu wani littafi da zai yi bayani akan daraja ko matsayin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kamar alkur'ani alkur'ani shine farkon mai bayanin darajojin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ka wani ke cewa madhaka ayatul kitabi فما أسى يثني على ألياك نظم مديه وإذا كتاب الله أسلام فسهل كان القصور قصار كل فسيح يجي آية القرآن ليك يبنك يا رسول الله ذاك دول والذي يبيك يا رسول الله كود واقع كود نظمي أيبن سنوالي إن أنا مغنى أبن القرآن يجي in ana magana abin da alkur'ani ya faɗa na darajojinka ya rasulullahi abin da wani zai faɗa nawa yake yace ayoyin qur'ani sun yabo sun yabe ka wa idza kitabullahi asnamu fiha in dai alqur'ani littafin Allah na bayani yana yabo gare ka da fasaha karara wa idza kitabullahi asnamu fiha kana al-qusur qusara kulli fasih duk karshen urewan malejin mai fasaha sai ya kare sai a ce abin da ya ambata dinnan duk kasawa ne saboda haka alkur'ani shine mai bayanin darajojin annabi sallallahu alaihi wasallam jiya mun faro wata ma ja'ala Allah li rajulin min qalbayn fi jawfihi abubuwa ne guda uku Allah tabaraka wa ta'ala na farko yace Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda ke da awar Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya zuciya biyu a cikin su wannan magana ba gaskiya bace ba gaskiya bace Allah ta'ala bai sanya watan zuciya biyu ba a cikin dan adam ɗaya da ka mai wannan da'awa sai gashi waki ya karyata shi ya sa takalmi ɗaya a hannun dama ya sa takalmi ɗaya a ƙafa ɗaya kuma a a hannu yana ina takalminsa ɗaya ina takalminsa ɗaya to har aka gano cewa abin da yake da'awa ai zuciya biyu gare shi wannan zance ne yace bai ga takalmin na hannun shi ba wanda ya dace sa a kafa saboda rudewa a yakin badar wannan dai shi muke ciki a ba karshen ayar bane to amma saboda lokaci sai aka tsaya anan don haka za a ci gaba Allah tabaraka wata'ala ya ce wa ma ja'ala azwajakum allati tadhahharuna minhunna ummahatikum yana da kira'o'i akwai tuzahiruna min hunna ummahatikum watan Allah tabaraka wata'ala hukuncin sa matabbaci bai sanya mata yannan naku ba waɗannan waɗanda kuke zihari gare su zihari akwai shi tun a jahiliya mutanen jahiliya suna yin zihari kuma shi suke ɗauka saki wanda yake na ƙarshe ba irin shi saki na ƙarshe ba irin shi idan mutum yana so ya nisanta ga matarsa ya zama ba aure tsakanin su har abada sai ce an ci alayya ka zahari ummi wai ke kama bayan mahaifiya ta ce in ji shi ya ce wai ita kama bayan mahaifiyar shi ne to in ya kamanta bayan ta ko ya kamanta ta da bayan mahaifiyarsa to shi kenan ta sauku gare shi har abada to wannan kana ziharu fi awwalil islami huwa talaqu a farkon musulunci tun a jahiliya ba har farkon musulunci da shi suke saki saki kuma irin wanda yake ba maganan komai ba aure tsakanin su to haka suke yi hatta nazalat hasuratul mujadala ta sauka qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi qadiyati hawla a qadiyan nan ta hawlatu to lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan to sai aka shafe maganan zihari ya zamo saki an haramta ma wato duk wanda ya zihari yanzu ta zama kamar matsayin uwarsa wannan kwata-kwata aya sai ta zo ta shafe wannan kwata-kwata ta shafe wannan al-insanu idza zahara min imra'atihi la yamiluha zalika an takuna ka ummihi hukuncin da musulunci ya zo da shi a suratul mujadala da nan na suratul ahzabi sai ya zama dan mutum yayi zihari watan ga matarsa ya ce watan ita kamar mahaifiyarsa ne to wannan bai mai da ita mahaifiyarsa ba na cewa ba aure tsakanin su sai dai yanzu hukuncin da daftawa da daftawa za a yi masa ma'ana cewa dukkan abin da ya ambata to bai tabbata ba ya ce an ji alayhi ka zahari umi to bai tabbata ba wannan ya mai da matarsa mahaifiyarsa wannan bai tabbata ba tana nan dai a matsayin matarsa sai dai yanzu hukunci hukunci na watan kafara ba abin da zai halatta mishi ya dawo ya ci gaba da zaman aure da ita sai yayi kafara dan haka wannan ibtali ne ma'ana bata abin da jahiliya suke saba da shi ne na hukuncin mutum ya mai da matarsa watan ya kamanta ta da mahaifiyarsa akan watan fuskar zihari to Allah tabaraka wata'ala anan shine yake bayani yace wa ma ja'ala azwajakum allati tazaharuna minhunna ummahatikum watan Allah tabaraka wata'ala bai sanya watan mata yannan naku waɗanda kuke zihari gare su waɗanda kuka kamanta su da iyayenku to ku fa sani ba iyayen naku bane za ka sai ce ma hunna ummahatikum yace ai ba iyayensu bane hakikatan eh saboda haka duk wanda ya ce ma matarsa anti alayya ka zahari ummi la takunu umman lahu bidhalika bata zama mahaifiyarsa ba dan ya faɗi wannan bata zama mahaifiyarsa ba ko kadan saboda haka anan a suratul ahzab iya abin da aka ambata kenan amma suratul mujadala ita ce sai bayani kwatta kwatta fiye da nan eh sai bayani kwatta kwatta fiye da nan a cikin sulhul mujadala sai ta yi bayanin cewa lallai matan ku da kuka yi zihari da su ba ma ba iyayenku bane eh iyayenku kam waɗanda suka haife ku waɗanda suka haife ku sune iyayenku waɗanda suka haife ku sune iyayenku to sannan kuma kafara na duk wanda ya yi zihari to ga hukuncin da ya haushi na kafara shine allazina يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وأن الله لعفو غفور الله تبارك وتعالى يتي watan waɗannan da suke zihari daga cikinku ga matayensu to watan suka kamanta matansu da iyayensu to shine Allah ta'ala ya ce haƙiƙa ma hunna ummahatihim ba iyayen su bane haƙiƙatan in umma in ummahatuhum illa allahi waladnahum iyayen su kan waɗanda suka haife su ne iyayen su amma matan su don sai zihari da su ba su zama iyayen su ba ko kadan eh ba su zama iyayen su ba ko kadan wa innahum kawai dai wannan magana magana ce suke yi mai muni mutum ya dibi matarsa ya ce ya kamanta ta da mahaifiyarsa wannan magana ne mai muni wa innahum la yaquluna munkaran min al-qawli munkaran min al-qawli suke faɗa wato magana ce mummuna suke faɗi magana ce mummuna suke faɗi kuma ƙarya ce kiran ƙarya ne ba inda mata ta taba zama mahaifiya ko kadan wannan Allah haqiqa ubangiji tabaraka wa ta'ala la afuwun gafur mai rangwame ne cikin waɗanda suka yi cikin rashin sani Allah ya yafe musu kasu saki gafurun mai gafara ne ga abin da suka aikata domin sun faɗi munkarin min alƙauli kuma sun faɗi zuran idan ƙarya duka Allah tabaraka wata'ala ya yafe musu kasu sake sannan kuma Allah tabaraka wata'ala ya zo ya faɗi hukuncin kafarar da ta hudu wanda ya zihari duk a cikin suratu watan mujadala bayan duk wanda ya yi zihari da matarsa to ba zai sake saduwa da ita ba sai ya yi kafara kafaran nan na farko kuma sotul mujadala sai bayani ya kafara take fata hariru raqabatin min qabli an yatamassa sai an yanta kuyanga tun gabanin ya sake saduwa da ita a matsayin matarsa to lalle ne sai an yanta wuyayen bauta wuyayen bauta nasu yace shi wuyayen bauta zai iya daukar bawa namiji zai iya daukar baiwa mace amma raqaba yake ana wuyayen bauta ko namiji ko mace sai ya yanta shi a matsayin kafara domin ladabtawa ce alqur'ani yayi masa ladabtawa ce shari'ar musulunci ta yi wancan cewa mahaifiyar shi ce bai da alaka ba ta zama mahaifiyar shi ba amma mummunan magana ce wanda yayi mummunan magana ko tunda addini bai yadda da ita ba to za a ladabtar da shi ladabtar da shi shine kafara kamar yanzu misalin mutumin da da azumi da gangan ya ɗauki ruwa ya sha ko ya ɗauki wani abu ya ci ya keta alfarmar shari'a tun da ya keta alfarmar shari'a sai a ce to yanzu sai an ladabtar da shi tun da ya keta alfarmar shari'a sai an ladabtar da shi ya yi azumi ya ranka wannan azumin ɗaya sannan kuma ya yi azumi sittin watan na ladabtarwa kafara akan laifin da yayi na keta alfarmo da ramadana to irin shi ne wannan sai Allah tabaraka wata'ala ya ce sai sun yi watan kafara na yan tawuyayen bauta martaba ta farko kenan sai aka ce to in bai samu wuyayen bauta din ba ma'ana ko bai da kuɗin da zai sai kuyan da zai yanta ko bawan da zai yanta ko kuma a'a yana da kuɗi amma babu bayin babu bayan yana cikin kamar lam yaje duk wanda bai samu wannan ba to fa siyamu shahrayn mutatabi'ain sai azumin wata biyu jere duk dai wannan kafara alqur'ani na cewa min qabli an yatamasa tun gabanin su sake kwana na aure sai yayi wannan kafara sannan ya sake kwana aure da wanda yayi zihari da ita to sannan sai ya ce to kamar lam yastadi shi ma wannan azumin sai wanda yake da iko to in ya zan bai da iko kamar bai da lafiya yana da wani udurin da zai hana shi azumin kwana 60 jere to fa it'am 60 miskinan zalika li tu'minu billahi wa rasulihi wa tilka hududullah wa lil kafirin adhabun alim wannan shine karshen hukuncin da suratul mujadala ta ambata don haka Allah tabaraka wata'ala ya shafe yanzu maganan zihari ya zamo saki shikenan ba aure ya kamanta ta da mahaifiyar shi kuma ta zama mahaifiyar ta shi addinin musulunci ya ce wanzu ba wannan kwata-kwata amma ga hukuncin da daftarwa kada ya sake kuma wanda ya yi ma ga hukuncin da zai yi to shine abinda wannan ya kunsa shine Allah tabaraka wata'ala yake cewa Allah subhanahu wata'ala wa ma ja'ala azwajakum allati tadhahharuna minhunna ummahatikum وما جعل أدعياءكم أبناءكم الله تبارك وتعالى سيبيد وله كنت شيما وند أكي أجاهلية هرزوا فرق مسلمتي الله تبارك وتعالى يتي حكنا ما وأن كي تبني سميد آدم وسناس mutum ya mai da ɗan wani ya riƙe shi matsayin ɗansa na cikinsa duk hukuncin ɗa yana da shi kai kuma duk hukuncin uba kana da shi a kan shi za ka gaje shi zai gaje ka duk wannan haka ake yi za ka mai da ɗan wani naka kowa ya tabbatar da haka har a riƙa kiran shi da sunanka wannan shi ne tabanni shi ma musulunci sai ya taho ya share wannan watan abin da ake yi tun a jahiliya har farkon musulunci to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ambata a cikin wannan yace wa ma ja'ala adiyakum haka na ma ‘ya'yan da kuka riƙe su ‘ya'yanku na cikinku, watan Allah ta baraka wa ta'ala bai sanya su abu na ku ‘ya'yanku ne na hakika ba ko kaɗan. Ba ‘ya'yanku ba ne, waɗannan da kuka riƙa kuka mai da su ‘ya'yanku, kuka yi tabanni da su, to shi ma wannan Allah ta baraka wa ta'ala bai riƙe su a matsayin ‘ya'yanku ba, ma'ana ba ‘ya'yanku ba ne na hakika. Shi ma wannan ibbalun lima kana fil jahiliyyati na abin da ake yi a jahiliya wa sadr islami da farkon musulunci na tabannin mutum mutum ne zai riki wani a matsayin ɗa kuma dukkan hukunce hukuncen bunuwa na ɗa da uba ya tabbata a kai saboda haka manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi tabanni dinnan qabla al-bi'sa gabanin aiko shi alaihi salatu wassalam ya riki zaid ibn haritha a matsayin ɗansa kowa ma na kiran zaidu dan dan muhammad haka ake kiran shi zaidu ibn muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam saboda haka waɗanda suka yi tabbacin suna da khattabu ya yi tabbacin amir ibn rabi'a abu huzaifa ya yi tabbacin maulahu saliman suna dai da yawa duka wannan akwai tabanni kafin saukar wannan aya ta suratul ahzabi da ta zo sai ta kau da wannan kwata-kwata Allah ta'ala ya ce a'a yanzu maganar tabanni ka bai da dan wani naka na shafe wannan yanzu ku danganta zuwa iyayensu kowa a danganta zuwa baban shi kowa a danganta zuwa baban shi kamar da ibnu abi shayba ya riwaita da ibnu jarir at-tabari da ibnu al-munzir ta kan mujahid cewa wa ma ja'ala adiya akum shi adiya akum jam'u dabiy da'if shi ne ɗan da aka mayar ɗa asalin shi ba ɗa ba to jami shi ne adiya adiya ku ƴaƴan da kuka yi taban kuka yi tabanni gare su kuka mai da su ƴaƴan ku to wannan har ya zuwa ƙarshe ta sauka akan zai ibn haritha ne in ji mujahid ta sauka akan zai ibn haritha bararren nan na annabi sallallahu alaihi wasallam radiyallahu anhu ya shi hadith zaid ibn harisa lamarin sa kamar yadda malamai suka kawo malaman tafsiri sun kawo malaman sira sun kawo kamar yadda ibn marjawaini daga abdullahi ibn abbas yace shi dani asalin shi ba bawa bane shi zaid ibn harisa dani ba bawa bane to sai ya tafi irin watan ya ziyarci kawunan shi dangin mahaifiyar shi to can sai wata rigima ta kaure irin rigingimun da ke kaurewa tsakanin larabawa a yi rigingimu daga nan a ci wasu da yaƙi daga nan sai a mai da wasu bayi to daga nan sai aka ci ƙabilan nan ta ta ɗayi'u watan sai ya zamo an rutsa da shi a cikin waɗanda aka ciyo a matsayin ganima fursunonin yaƙi sai aka mai da shi bawa to kaji dalilin zaid ibn harisa ya zan bawa to sai aka kawo shi kaso ukaza to sai daidai da dan ammi na saida khadija dan ammin saida khadija to ya tafi cin kasuwa kuma ta bashi sallau ta bashi kalihu kaso man bawa balarabe kuma mai wayo mai kwakwalwa sai ka auna shi kaga mai wayo ne ba da kiki ba mai kwakwalwa kuma balarabe to kaso mai shi in ka gan shi to sai aka yi kicibis shi hakim ibn hizab ibn huwaini ta ga watan ɗaya yake ga sai da khadija ɗaya yake ga sai da khadija domin watan baban shi shine dan uwan sai da khadija kaga kenan kamar gogon shi ce to sai ya ga lallai wanda sai da khadija din nan ta ta kwatanta mishi to wannan yayi daidai sai ga zaid ibn harisa yayi daidai sai ya so shi da ya so shi sai ya zo ya ce mata na tsoho bawa na kam ni da ya burge dan na ga yana da wayo yana da basira kwarai da gaske kuma balarabe ne da kika ce in kin ga ke ma ya burge ki ya kayatar da ke shi ke nan billah ku ba wata matsala in kuma bai kayatar da ke ba shi ke nan sai a bashi a kasuwa sai a sai da shi kawai shi ke to ita ma da ta gan shi ta jarraba shi sai ta ga eh, lallai yana da wayo wannan irin wanda take bukata to shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan aure ta tana tare da wannan babu ibn harifa to sannan ne sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ga wayen shi sai ya ce ta bashi shi ta bashi shi sai ta ce to zan baka shi amma in yan tashi kai ni ke da walici shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ki wannan sharadin da ƙarshe dai ta tana son manzo Allah sai da Khadija tana tsananin son annabi sallallahu alaihi wasallam tana tsananin bin yadda manzo Allah ya ce to shikenan sai aka sai ta ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam watan Zaid saboda basirar Zaid ibn Haritha da wayen shi da kuma kayatar wa halayen shi to ana nan sai wata rana sai ya tafi fatauci a cikin raƙuman Abu Talib sai ya bi ta ƙasar su ya bi ta ƙasar su yana bi ta ƙasar su sai amme shi ya gan shi yana ganin shi ya ce kai ba Allah daga ina ya ce daga Makka ya ta tambaye shi kai bawa ne ko ɗa ne ya ce bawa ne ya ce bawan suwa ya ce bawan muhammadu ibn abdullahi ibn abdulmuttalib bawan muhammadu ibn abdullahi ibn abdulmuttalib ya ce bawan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai ya ta tambaye shi ya ta tambaye shi to kai dan asalin makka ne ya ce ba dan asalin makka ne to dan ina ne sai baɗi ƙasar su da ya baɗi ƙasar su me dangin ku na can asalin ya baɗi dangin su sai ya gano ashe dan dan uwan shi ya gano ɗan ɗan uwan shi ne ya ce to ya aka yi ka zamo bawa ya ce kaji kaji kaji kaji na je wajen dangin mahaifiyata to wace ce mahaifiyarka sai ya faɗi mahaifiyarsa sai ya ji su da ya uwar watan watan matar ɗan uwansa ne shi wannan amin nashi da ƙarshe ne ya gano cewa zai dubna harita ɗan ɗan uwan shi ne kawai sai je ya faɗa mu harita ya ce ai kai mun gano zaidu mun gano ɗanka ina aka gano shi ya faɗi ga ina aka gano shi gashi gashi suka mai tambayoyi shi mai gidan naka ya mu'amala ka take da shi yace wallahi yana kyautata mana yana zabi na akan ahalinsa da ƴaƴansa yana zabi na yufiruni ala ahlihi wa waladi yana zabi na akan ahalinsa haka nan sai suka na dogari sai suka taho da suka na dogari suka taho wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku mutanen karimci ne mutanen harami ne kun saba halin girma kun saba kaza suka ita yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam kirari saboda haka dan dan mu muka gani a wajen ka an ce bawa ne dan haka ba bawa bane duk ko nawa kake so za mu fanshe shi da shi ko nawa kake so za mu fanshe shi da shi amma abin da muke so don Allah a ba mu haɗin kai dai abin da muke nema manzo Allah ta sallallahu alaihi ai ba wani abu ne mai wuya ba ba wani abu ne mai wuya ba ba maganan yawan dukiya bane ko duk abin da ake so abu ne mai sauki suka ce alhamdulillah abu ne mai sauki mun gode mun gode menene abu mai sauki yace zan kira shi in ya zaɓe ku shi kenan sai ku tafi ba ko sisi ba sai kun biya fansa ba in kuma ya zaɓe ni to ni za a ban mashi ba in ya zaɓe ni ni za a ban mashi za a kira zai dunna harisa da aka kira zai dunna harisa wanda da ce ka san waɗannan ya ce na san su wane ne ya ce wannan wannan babana ne wannan amina ne wannan ɗan uwana ne to kaji abin da suka zo da shi ni su ka zaɓa in ka zaɓe su sai ku tafi babu ko sisi ba zan biya fansa ba ko kaɗan in kuma ni ka zaɓa to za ka ci gaba da zama tare da ni sai ka ci gaba da zama tare da ni to shi kenan sai aka kira zai zuwa harisa da aka tambaye shi sai ya ce wa ka zaɓa sai ya ce ya rasulallahi tun kafin annabta ne ya ce wallahi ba zan taɓa zaɓin wani ba a kanka kowane ne ba zan taɓa zaɓin wani ba a kanka kowane ne kaga ko babansa ne ko aminsa ne ko ɗan uwansa ne waɗannan da suke gabansu kuma gabansu yake faɗin haka ya ce la usiru ba zan zaɓi ahadan wani mutum ɗaya ba a kanka ya rasulullah in zaɓe shi in banka kowane ne ba zan zaɓe shi ba in banka ya girgiza kai kowa ya girgiza kai suka ce yanzu yanzu zaidu kana cikin hayyacinka yanzu ka zaɓi bauta ka zaɓi bauta ka zama bawa ka ci gaba da zama bawa ya ce ai ba abin da zai raba ni da wannan mutum haka ya ce muhazar rajul kafin annabta ne kafin annabta ne bayan annabta ba zai ce manzo Allah haka ba ko kadan ba zai ce manzo Allah haka ba ya ce ba wanda zai raba shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya ganin yadda manzo Allah ya ga yadda zai bi ya zabe shi ya bar iyayensa sai ce ina shaida muku ina tabbatar muku da cewa ku shaida ne na mai da shi ɗa ba bawa daga yau ya tashi zama bawa ɗa ne kuma bayan na mai da shi kuma ɗa kuma na riƙe shi ɗana yanzu ɗana ne sai suka ji daɗi sai suka bamu manzon Allah sallallahu ta'ala sallam shi sai suka tafi don haka ake ce da shi Zaid ibn Muhammad Zaid ibn Muhammad kowa haka yake kiran shi sai da wannan aya ta sauka Allah tabaraka wa ta'ala ya canza hukunci yace daga yanzu kowa a kira shi da baban shi kowa a kira shi da baban shi yanzu wannan hukunci na tabanni kamar da dan wani naka yanzu na jingine wannan babu shi kwata kwata to kowa daga lokacin sai aka bar kiran shi Zaid ibn Muhammad sai dai a kira shi Zaid ibn Haritha masoyin manzon Allah dan sama Usama shi ma masoyin manzon Allah yake ce da shi Usama ibn Zaid ibn Haritha dan wato masoyin manzon Allah dan masoyin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam dan haka wannan shine a takaice tarihi ko kissar Kizir ibn Haritha wanda ake cewa wannan aya ta sauka watan akan hukuncin tabannin nan na watan Zaid ibn Haritha wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam yayi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace a'a ko kaɗan ba ‘ya'yanku ba ne waɗannan da kuka riƙa kuka mai da su ‘ya'yanku har kun aje su a matsayin za su gaje ku to ba ‘ya'yanku ba ne ko kaɗan ba ‘ya'yanku ba ne zalikum Allah tabaraka wa ta'ala ce zalikum wannan magana da kuke faɗi na mai da ‘ya'yan wasu na ku kurge su a matsayin ‘ya'yanku wasu kuma malaman tafsiri suka ce tun daga maganan cewa masu da'awar mai da'awar cewa zuciya biyu gare shi da kuma wannan hukunci na zihari masu mai da matansu iyayensu da kuma mai da 'ya'yan wasu mutum ya mai da 'ya'yan wasu nasu to su ne duka aka haɗe aka ce zalikun duk wannan hukunce hukunce guda uku ƙaunukum bi afwahikum watan magana ku ce kawai zancen ku ne kawai bi afwahikum wanda kuke yi na fatan baki kawai ma'ana iya kashi ga baki daga baki ya fito kuma iya kashi ga baki magana ta fito ga baki ba ta da tasirin da ya wuce wannan ba ta da tasirin da ya wuce wannan eh don haka zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa wa huwa yahdi as-sabil Allah tabaaraka wa ta'ala yaqulu al-haqqa shine mai magana tantagariya matabbaciya wa huwa yahdi sabil kuma shine wanda yake shiryatawa zuwa ga sabilal haqqi tafarki na gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala ce ubuhum li abaihim in za ku kira su yanzu kowa a kira su li abaihim ku dangana su zuwa ga iyayensu la taqulu zaid ibn muhammad ba za ku ce zaid ibn muhammad ba a'a ansibuhu ku danganta shi ila abi zuwa baban shi allazi waladahu wanda ya haife shi huwa aqsatu inda Allah shine adalci a wajen Allah shine adalci a wajen Allah wasu kuma suka ce afalu tablili ne shine mafi daidai a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wasu kuma suka ce yin hakan shine adalci ba ba ba wani sa ba fa in lam ta'lamu aba'ahum Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan ba ku san iyayensu ba da za ku danganta su ku ce wane dan wane ba ku san iyayen nasu ba to fa ikhwanukum bid din to ai yan uwanku ne sai ku rika ambaton su a matsayin yan uwanku domin innamal mu'minuna ikhwatu eh wato mu'mina yan uwan juna ne zaka zaka iya cewa aqi dan uwana wa mawalikum kuma watan barwanku ne kwa iya kiran su barwanku zaka sai a ce maula fulani bararran wane ma'ana wanda wane ya inta shi wanda wane ya inta shi faqala ko ko shike da walicinsa faƙala sai ce ana zai ibn harika ya ce to lokacin aka san mahaifin shi da Allah ta'ala ya ce ud'uhum li aba'ihim to kowa bai san mahaifinsa ba to a nan a ran nan ne sai ya ce ana zai ibn harika tunda Allah ta'ala ya ce a kira su watan da sunan iyayen su danganta zuwa ga iyayen su to sai ya ce sunana zaid dan harika eh saboda haka tun daga wannan lokacin ba a sake kiran shi da zaid ibn muhammad sai zaid ibn harisa yana cikin waɗanda suka musulunta a farko farko wasu ma ana sabani shine farko wanda ya karɓi musulunci daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda aka sani a cikin mata a ce sayyida khadija a cikin waɗanda ba su balaga ba a ce sayyidina ali ibn abi talib a cikin mawali a ce shi watan zaid ibn harisa a cikin dattijai sayyidina abubakar as-siddiq da haka tunda kowa an ce shi ne farkon musulunci to malamai sai suka yi jam'i tsakanin waɗannan saɓani guda hudu sai suka ce to cikin dai masu shekaru domin shi shekara biyu ne sai na baka tsakanin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kai na cikin shekarun da tije da aka rida sayyidina watan Ali ibn Abi Talib sayyidina Ali yana da shekara goma dan haka aka ce to cikin matasa ko cikin yara to sayyidina Ali ne farko a cikin mata kuma sai da Khadija ce a cikin mawali barwa shine zai ibn Haritha amma wasu kuma suna hadewa gaba ɗaya su ce sai na Ali ibn Abi Talib shine farkon wanda ya musulunta gabaki ɗaya duk a aje wani sabani gabaki ɗaya ko cikin kaza ko cikin kaza ko cikin kaza sai na Ali ne farko dai saboda haka Zaid ibn Haritha yana da girma da riga a cikin addinin musulunci don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laysa alaikum junahun fi ma akhtatu bihi wa tambabu laifi gare ku cikin abin da kuka yi kuskure bihi na dangana wani zuwa ga wanda ba mahaifinsa ba in kun yi akan kuskure saboda sabo yau da gobe an riga an saba sai an ce zai bin Muhammad to in wata rana an ce zai bin Muhammad a cikin kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa laysa alaikum junahun ba laifi gare ku كانوا تعودوا سنزموا سنصاب أن يقول زيد بن محمد حتى ربما جرى على لسان أحد بعد النهي har ma ya zan bayan an hanan wani zai yi tukul da baka ya mance saboda sabo to shine Allah tabaraka wa ta'ala ce ba laifi gare ku wa kana Allah ghafuran rahima wa kana Allah haka ubangiji tabaraka wa ta'ala yake kullun watan gafuran mai gafara ne lima kana na abin da ya kasance min qaulikum qabla nahyi kafin a hana kuna zai ibn Muhammad da sauran dai duka waɗanda ke da irin wannan hukunci to yanzu kuma Allah ya tabaraka wata ala ya hana to gafurun mai gafartawar abin da ya gabata ne can kafin a hana dai sannan rahiman bikum kuma mai jin kai ne mai tausayi ne bikum da gare ku fi zalika a cikin wannan annabi
annabi wa uladihi المؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم وقل الأرحام بعضهم أولى وبعثنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا
Allah tabaraka wa ta'ala ya ce annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shine macancanci mu'minai su so fiye da kawunansu amma wannan aya fasarori da yawa kamar yadda za mu ji malaman tafsiri sun yi fasarori da yawa akan annabiyu aula bil mu'minina min anfusihim Allah tabaraka wa ta'ala saboda ya sanya manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam mai tsananin tausayi ga al'ummarsa mai tsananin fatan alkhairi ga al'ummarsa haka Allah tabaraka ta'ala ke ambaton manzon Allah bil mu'minina ra'ufur rahim wa rahmatul lil ladina amanu eh, wa rahmatul lil ladina amanu don haka sai ya sanya shi aula bihim min anfusihim shine macancanci bihim da su min anfusihim fiye da kawunansu ma'ana ta wata fasara haƙƙin manzan Allah yana fiye yana gaba da haƙƙin muminai haƙƙin manzan Allah yana gaba da haƙƙin muminai don haka duk abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hukunta a muminai shine gaba akan duk yadda suke so ko ya suke so yadda manzan Allah ya yi hukuncin to shi za a dawo mawa domin shi ke da haƙƙi sama da haƙƙin kowa alaihi salatu wassalam wannan aya kamar yadda na ce wata an mata fasarori da yawa malaman tafsiri da gaskiya imamu qurtubi rahimahullahu yake cewa wannan aya ta kawar da hukunce hukunce da yawa waɗanda sadrul islami farkon musulunci wato duk ana yi amma wannan aya ta zo ta kau da su daga ciki akwai duk wanda aka zo da shi za a yi mai sallah ya yi wafati maza Allah sallallahu alaihi wasallam yana tambaya ana bin shi bashi a ce ana bin shi bashi to akwai wanda zai biya mishi a ce eh akwai wanda zai biya mishi to sannan manzo Allah ya mishi sallah amma in ba samu wanda zai biya mishi ba sai manzo Allah sallallahu alaihi ya sa wani ya yi mai sallar amma shi ba zai mai sallar ba tun daga wannan lokaci to da Allah tabaraka ta'ala ya sanya budi aka sami budi an ci garuruwa an samu ganimomi an samu dukiyoyi to in an zo da irin wannan aka ce ana bin shi bashi kuma an rasa wanda zai biya mishi ko dangin shi ko wani to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da an ce ana bin shi bashi sai ce ana aula bil mu'minina min anfusihim yace ni ne macancanci ga mu'minai bisa ga kansu daka ni ke da haƙƙin in biya musu daka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya biya yace duk wanda yayi wafati ana bin shi bashi fa alayhi qada'uhu yace biya yana kaina ni zan biya duk wanda ake bi bashi fa alayhi qada'uhu amma wanda ya bar dukiya fali warafatihi dukiya ta magadan shi amma ba shi ni zan biya ni zan biya kaga kaga asset mazala ya ce na magadan shi ne amma liability ya ce wannan nashi ne shi zai biya asset da liability abin da ke cewa a cikin kadarori to wannan yana daga abinda Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine macancanci ga mu'minai watan fiye da kawunansu aula shi ne macancanci ga mummune fiye da kawunansu kamar yadda al-imam bukhari ya rawaita a kitabul fara'id imam muslim din shi ma kitabul fara'id ya rawaita watan ibnu atiyya ya kawo wannan cewa manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ce duk wanda ake bin shi bashi yayi wafati yace ni ne zan biya mishi ni ke da hakkin biya mishi amma in yana da dukiya ba dukiya wannan ta magadansa ne wasu suka ce ma'anan annabi aula bil mu'minina min anfusihim kamar da ibnu athiya yace watan sashen arifai watan masana Allah suka ce huwa aula bihim min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ga yana daga darajarsa da matsayinsa ya fi mu'minai son kansu ya fi su tausan kansu ya fi su jin kansu ya fi su tausan kansu aka ce wannan hakika ce wadda a watan zahira mabayyaniya domin abinda maza Allah yake kiran mumine zuwa gare shi shine rahama da jin kai da aljanna amma su ko wasu masu sakon Allah abinda suke kucce-kuccen fadawa zuwa sakon Allah wanda zai kai su zuwa halaka shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta kokarin ya kebo su kasu shiga wuta yana ta kokarin ya kebo su kasu shiga wuta a su dai shiga aljanna kaga kaman su ba su son kansu manzo Allah ne ke son su ko yadda manzo Allah ke son su ba su son kansu haka domin suna ta kokarin su fada wuta domin ya zo a hadisi annabi sallallahu ta'ala wasallam yake cewa misali na da misalin ku kamar mutumin da ya hura wuta kaga in ya hura wuta wuta ta tashi sosai irin kwari din nan sunge da sauransu da fari da sauransu za su yi ta zuwa a yaya da wutar to wajen a yaya da wutar za su yi ta fada cikin wuta suna mutuwa yace to in ya ga haka zai ta kore su zai ta kore su yana kore su ko suna yawa wajen wutar yace haka misali na yake da misalin to kaga su suna kokarin kai kansu ga mahalaka amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kore su saboda ya fi su tausan kansu akan su to shine ma'anan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim wasu kuma suka ce ma'anan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hukuncin sa in yayi hukunci ga mu'mine hukuncin sa shine zartacce fiye da dukkan shine gaba da dukkan abin da suka dauka hukunci akan kansu duk wanda ya kai wata matsaya aka ce ga abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hukunci akai to hukuncin manzo Allah shine abin gabatarwa annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim wasu kuma watan kamar da yazo a cikin bukhari annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa wallazi nafsi bi yadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi wan nasi ajma'in na rantse da ubangijin da rayuwata take a tafin ikonsa ya ce ɗayanku ba zai yi imani ba ɗayanku bai da imani imaninsa ba zai cika ba sai ya fi so na fiye da ransa kaga annabiyu auladul mu'minin bin anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine macancancin mu'minai su so shi fiye da yadda suke son kawunansu da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ba zai imani ba ko imani shi ba zai cika ba ko ma bai da imani ga baki da jawan fassara hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa malihi wa waladihi sai ya fi tsona fiye da ransa fiye da dukiyarsa fiye da ƴaƴansa fiye da dukkan mutane a lokacin ya zama mai imani kaga wannan hadisi yana tabbatar da wannan ta'awili na cewa manzo Allah shine macancancin muminai su so fiye da kawunan mutum ya ji zai ba da rayuwarsa wajen kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da rayuwarsa wajen daukar fansawo manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to wannan haƙƙin manzo Allah ne akan dukkan mumini haka yazo a cikin Bukhari hadisin sayyidina Umar bin Khattab wata rana sayyidina Umar bin Khattab manzo Allah ya ce zo karaka da wani wuri sai manzo Allah ya rike hannun sayyidina Umar to sai ji daɗi yanzu manzon Allah ne yake rike da hannun shi haka suna tafiya sun jera suna tafiya sai ji daɗi to shine yake magana irin na jin daɗi ya rasulullahi wallahi kai na bisu fiye da matana fiye da ƴaƴana fiye da dukiyata fiye da komi in ba rayuwata da ke tsakanin hakarkari na ba manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yace ya Umar yace ya kai Umaru ai na rantse da Ubangijin da ya aiko ni da gaskiya ya ce na rantse da Ubangijin da rayuwata take a tafi ikonsa ya ce ɗayan kulan yi umina a hadukun hatta a kuna habba ilaihi min nafsi illati bai da jambai a wata riwaya ɗayan ku imanin ta ba zai shiga ba ko ma bai da imanin sai ya fi tsona fiye da rayuwarsa wadda take tsakanin haƙarƙarinsa take sai na umar muhaddari saboda lokacin da ya ce yana son manzo Allah fiye da ƴaƴansa da matansa da iyayensa da dukiyarsa da gaske yake yi ba da hawa bace to shi ko in kai da gaske Allah tabaraka wataala kullu zai sai ma tarbiya zai ta daga darajar kai ta daga darajar kai inda ya zuce ka da gaske Allah kake rubi kawai za ka yi ta dagawa ta haka da ina wurin mukaddabi ya samu dagawa ya samu promotion sai ga shi na ce wallahi yanzu nan ya rasulullah na ji na fi son ka fiye da har rayuwa ta take tsakanin haka kare na to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'ana ya umar al'ana ya umar al'ana ya umar aka ce to wannan shine ma'anan annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine macancancin mu'minai su so fiye da kawunan su su ji sun fi son manzo Allah fiye da kawunan su haka yin ganta hadisi hadisin Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an wanda al-Imam Bukhari ya ruwaice shi annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana cewa salatun man kunna fihi wajada halawatal iman abubuwa guda hudu wanda ya same su ya samu natijar imani ya samu karfin imani na farko dai an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da manzon Allah su yafi so fiye da dukkan abin da ba su ba duk abin da ba Allah da manzon Allah ba ka fi son Allah da manzon Allah akan wannan abin ko da ranka ne to kaji dai duk wanda ya samu wannan waje da halawatul imani ya samu karfin imani wa an yuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah mutun ya je na son mutun ba wani dalili sai don Allah soyayya ce ta Allah kawai la yuhibbuhu illa lillah bai da wata manufa sai don Allah kaji biyu kenan sannan na uku wa an yakraha an yahuda ila al-kufri kama yakrahu an yuqzafu fi nar haka nan ma ya ji ya kyamaci ya ƙi komawa kafirci kamar da yake kin aje ba cikin wuta mai hafarfaka to duk wanda ya samu wannan waje da halawatul iman saboda haka sahabba annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama sun gazgata wannan aya ta annabiyyu auladul mu'minina min anfusihim kowanne daga cikin su yana gogoriyan ba da rayuwarsa ba da rayuwarsa akan fansa ga rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam babu abin da za mu yi musu illa addu'a da tarazzi da neman albarkarsu ma'ana Allah ya ƙara musu yadda kuma Allah ya ba mu albarkarsu abin da suka samu a halitta ba wanda ya samu gare shi sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam saboda sun zaɓi manzan Allah fiye da kawunan su kuma a aikace ba maganin fatan baki ba a yi ta ruwan kibau suna kare jikinsu a harbe su kada dai a samu manzan Allah a harbe su ya fi son a yi ta harbin a ta harbi har rayuwar ta kare kar a samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ibnu haritha din ne yana daga cikin abin da ya nuna da manzo Allah ya je Taif annabi sallallahu alaihi wasallam ana jifan sa da duwatsu zai ibnu haritha karawa yake yi yana watan karawa ya kare manzo Allah kada dutsen ya same manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same shi da shi ya same shi da shi aka mai jina jina amma ba ta tashi yake ba ta manzo Allah yake ba ta tashi yake ba ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi Sa'ad ibn Rabi haka a yakin Uhud an mai jina-jina tsakanin harbi da suka da tsara akwai sama da so wuri saba'in tsakanin harbi na kibiya da tsara na takobi da suka na mashi akwai sama da so saba'in a cikin Zaid ibn Harith a cikin Sa'ad ibn Rabi maza Allah da yaƙi ya tsage ta ce aje a nemo musu Sa'ad ibn Rabi yana cikin waɗanda suke raye ko yana cikin waɗanda suka yi shahada ko magana bai iya ba amma da ya ji suna cigiya suna manzo Allah ya ce mu je mu nemo ka sa'ad ibn rabi kana cikin rayu ko kana cikin matattu sai yunkuri ya bada amsa ya ce ina cikin matattu ina cikin matattu amma in kun koma ku ce mu manzo Allah ina godiya ina godiya ina gaishe shi ina godiya ga manzo Allah wasiya ta gare ku kada ku yadda wallahi kaya ta samu manzon Allah akwai sauran ɗayan ku ba a ƙara da ku ba ba wai sara ko harbi ko ko suka ba a'a aya ta soki manzon Allah ba ku da uzuri sai an karar da ku kaf haka sa ibn rabi yake wa ɗan uwansa sahabbai wato nasiya yadda zaka ga sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun bada rayuwarsu zaka in kan sun ce wato nafsi wato ruhi li ruhika bida ya rasulullah ba mu ga fata baki bace a aikace suka nuna haka a aikace suka nuna haka zai dubnu watan fa'ana zai dubnu da aka da aka kama shi kafirai suka kama shi suna nufin watan su kashe shi suka yi ta azabtar da suka da azabtar da sai suka ce yanzu ya kake gani a ce da Muhammadu ne muka kama a nan muna azabtar da shi a hannunmu kai kana cin cikin iyalanka wannan maganar sai ya ji ta fi azabtar wanda suke masa zafi sai ce ai wallahi kaya ta soki manzo Allah yana can cikin iyalin shi can gida cikin iyalin shi na buga ku gunduwa gunduwa gunduwa da nama na bisa kaya bisa kan kaya ta sauki manzo Allah can cikin iyali haka Abu Sufyan yace kai yace ma ra'aytu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammada tun tunda nake ban taba gani yadda wani ke son wani ba kamar yadda sahabban manzo Allah ke son manzo Allah waɗanda suka karar da rayuwarsu cikin ba da rayuwarsu fansa ga sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ai kaga babu yadda za a yi tsakaninmu da su illa ƙauna illa soyayya illa ganin girma domin sun yi abun da babu wanda zai irin wannan ba wanda zai irin wannan abun da suka yi sun fi son manzala akan iyayensu wasu sun yi attempting su kashe iyayen nasu saboda manzala wasu ma sun aiwatar saboda kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi layyada rayuwar iyayensu wasu da ƴaƴansu wasu sun zaɓi a kashe su saboda ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kariya yanzu akwai abin da yafi wannan akwai abin da yafi wannan don haka sabba annabi sallallahu alaihi wasallam sun nuna watan watan gazgata wannan magana ta annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine macancanci mu'mine su so fiye da kawunan su a wannan fasara kenan ko ko shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine macancancin mu'minai su fifita zancensa da hukuncinsa a kan abin da su suka hukunta ko kuma akan abin da suke so maza Allah sallallahu ta'ala sallam a wata fasara kuma maza Allah sallallahu ta'ala shine mafi cancanta ga mutane akan kawunan su ya fi su san kansu haka Allah ta'ala yake sifanta shi bil mu'minina ar-rahufur rahim ar-rahuf ne ar-rahim ne bil mu'minina wa rahmatul lil ladina amanu maza Allah sallallahu ta'ala sallam dananin shafakarsa da tausayinsa ya fi mutum son kansa ka san iyakar misali kenan duk yadda kake son ka kanka to Allah ya fi ka son ka domin akwai lokacin da kake yunkurin fadawa halaka manzo Allah sallallahu alaihi yake yunkurin jawo ka daga fadawa halaka din kaga ya fi ka son kanka kenan sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama Allah ta'ala ya ce wa azwajuhu matayansa ummahatuhum haka ne watan azwajuhu matayen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ummahatuhu yana daga girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da darajar sa matansa ma iyayen mu'minai aka ce fi hurmati nikahihin alaihim a cikin watan haramcin a aure su babu wanda duk mu'minin da ke duniya Allah bai halatta mishi aure matan manzo Allah ba sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam lokaci yayi ko saboda haka za mu kai a nan akwai sakonni Allah ya muna mawafaka a kan abin da muka yi daidai kuma ya gafarta mana a cikin abin da muka kuskure alfarma sayyidina wa maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
alhamdulillah Allah ya saka wa malaka Allah ya kara lafiya da kusanci da sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam sai ba wa Allah ya yi kuka sadaka naira dubu yana nema a tura ga malam akan bukatunsa haka wani ba wa Allah ya yi kuka sadaka naira ɗari yana nema a tura ga malam wani ba wa Allah ya yi kuka sadaka ta neman taimako kamar haka yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah ya gafarta malam Allah ya kara wa malam lafiya a baya ina neman taimako don Allah da kwamitin wannan masallaci ba da iya da sauran al'umma a kan matsalar bashi da ake ake bi na yara dubu ɗari da hamsin kuma ba ni da halin da shi na neman taimako a kan wannan ga lambar wani da za a neme shi da wanda zai ba da kuma ta wannan lamba zero eight one zero six seven six one three two two zero eight one zero six seven six one three two two. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Fatar Allah ya bada muku taimakawa. Wasu kan da samu da kuma wannan nema da wani bawa Allah ya taimaka.
Alhamdulillah waɗanda suka nemi addu'o'i Allah biya bukatu na alkhairi wanda suka nemi addu'o'i ga mahaifa Allah ya ji kansu da rahma Allah ya gafarta musu Allah ya fi musu waɗanda kuma ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya kuma annabi sallallahu ta'ala sallam wanda suka ne aiko da neman addu'o'i ne daban akan bukatu daban-daban ubangiji Allah ya biya bukatun su gabaki da ya biya namu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tsaya mana a cikin jumla amurra Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya da gama lafiya mai neman taimakon nan kuma duka kowa ya ji da yan kwamitin masallaci da kuma ko'ina da wanda duk sautin ke kai mishi ta kafofin yada labarai ne duka kowa ya ji wannan bawan Allah da ke neman taimako akan bashi da ake bin shi kuma ya ba da lambar waya ubangiji Allah ba da ikon taimakawa Allah ba da ikon taimakawa wannan aiki ne na alkhairi a yaƙi zuciya a yi in an yi an yi malakira ubangiji Allah ba da ikon taimakawa alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi sallam a wannan zama muna tare da mai girma wato mai martaba sarkin gabas na Gusau ubangiji Allah ya biya bukatunsa Allah ya tsaya masa a cikin wato al'amuransa gaba gida Allah ya biya bukatunsa Allah ya ƙara daga darajarsa Allah ya kare shi da kariyarsa ya tsaya mashi a cikin jimla al'amuransa alfarma annabi sallallahu ta'ala da sallam yadda yake kulawa da sha'anin Allah da manzon Allah Allah ya kula da lamuransa haka da farman manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka ba kasan mu zaman lafiya ka ba jihar mu zaman lafiya ka ba sauran jihohin musulmi zaman lafiya Allah ka dauke mana wannan fitintinu kai mana maganin su Allah ka gafarta mana ka gafarta mu iyayen mu da iyayen su da malaman mu da malaman su a farman sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ubangiji Allah ka tsaya mana a cikin jimla al'amurra ubangiji Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka Allah ka rubuta mu cikin diwanin salihan bayinka Allah ka rubuta mu a cikin yantattun bayinka da kake yantawa a cikin wannan wata mai alfarma da albarka alfarma sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama fatiha wa salatul fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين